إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون لا زال حديثنا عن عامنا الدراسي الجديد والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله علينا وعلى المسلمين عام خير وبركة وعلى المجرمين والكافرين عام ذل وهوان وقد قلنا بأننا نوجه بالخطاب إلى أصناف معينين وهم المعلمون والمتعلمون وأولياء أمور المتعلمين وقد سبقت الإشارة فيما يتعلق بالمعلمين أيها المتعلمون ابذلوا غاية الجهد في تحصيل العلم من أول العام حتى تدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ثابتا في قلوبكم وراسخا في نفوسكم لأنكم إذا اجتهدتم من أول العام أخذتم العلوم شيئا فشيئا فسهلت عليكم ورسخت في نفوسكم وسيطرتم عليها سيطرة تامة وإن أنتم أهملتم وتهاونتم في أول العام واستبعدتم آخرة انطوى عنكم الزمن وتراكمت عليكم الدروس فأصبحتم عاجزين عن تصورها فضلا عن تحقيقها فندمتم حين لا تنفع الندامة وبؤتم بالفشل والملامة والعياذ بالله فيا أبناء الإسلام اتقوا الله تبارك وتعالى في طلبكم واعتنوا بالعلم الشرعي أولا ثم اعتنوا بالعلم الدنيوي ثانيا واسلكوا منهجه واسلكوا منهجه الصحيح وطلبوه من أهله الموثوقين هذا وإن المسلمين لفي أمس الحاجة إلى أن يتكون منهم أجيال ملمة بالعلوم المهمة التي يحتاجونها العلوم التي يحتاجها المسلمون كعلم الطب والهندسة والاقتصاد ونحوها ليقوموا بخدمة دينهم والاستغناء عن غيرهم والدفاع عن مقدساتهم وحرماتهم وعقيدتهم أيها المتعلمون فإن الإنسان لا بد له من صديق وصاحب ولا بد له من قوم يأوي إليهم ويكون معهم فعليك بصحبة الأخيار النموذجيين وأما أولياء أمور المتعلمين يا أيها الأولياء وإذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات فإن على أولياء التلاميذ من الآباء وغيرهم واجبات تلزمهم القيام بها عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمية والفكرية والعملية وألا يتركوهم حملا لا يتحدثون معهم ولا يسألونهم عن طريقهم وأصحابهم ومن يعاشرونهم ويصادقونهم أيها الآباء إن إهمال الأولاد ظلم ومعصية وضياع لما أمر الله تبارك وتعالى به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فاتقوا الله عباد الله وليقم كل واحد منكم بما أوجب الله عليه من حقوق الله تعالى وحقوق لعباد الله تبارك وتعالى لنفوز لتفوزوا بالمطلوب كما قال ربكم تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الآباء قوموا بدوركم في متابعة أبنائكم وتفقدوا أحوالهم وإيجاد العلاقة الوسيدة بين الأسرة والمدرسة ليتم التعاون علما وعملا وتوجيها وتربية أيها الآباء أيام العطل يمكن أن يتأخروا لنوم إلى الساعة الهادية عشر وأيام العام الدراسي يكون النوم مبكرا من بعد صلاة العشاء للأطفال بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata muna dab da farkon shekara ta karatun ‘ya'yanmu a wannan ƙasa tamu wanda a daidai wannan shekara muka ce idan muna son karatun ‘ya'yanmu ya yi inganci idan muna son ‘ya'yanmu su samu horo mai inganci to mutane ne guda uku idan suka gyara karatun 'ya'yanmu za ya kyau malamin makaranta da su yaran da ake karantarwa da iyayen yara waɗannan mutane guda uku in ɗaya cikinsu ya kiya babu yadda za a yi 'ya'yanmu su samu karatu mai kyau ko da malamin makaranta ya so ko da iyayen yara sun so idan su yaran ba su so su yi karatu ba babu yadda za a yi a samu karatun ko da a ce malamin makaranta ya so yara su yi karatu yara suna son iyaye ainihin su yi karatu amma iyayen yaran ba su damu ba sun nuna ko oho game da karatun 'ya'yansu yaro ya je bai je ba wannan ba bukatar su bane yaro yana samun wani abin kishi a makaranta ko ko bai samu ya yanayin karatun yaro yake yana ganewa wanda baya ganewa ya za a yi ɗauki matakin ya gane idan ya zamanto iyayenmu ba su ɗauki wannan mataki ba tsakani da Allah babu yadda za a yi karatun 'ya'yanmu ya inganci a wancan sati mun fuskantar da bayani zuwa ga malamin makaranta domin malamin makaranta shine direba shine shugaba shine kanwa uwar haɗi game da karatun 'ya'yanmu in ya so to abin da zai biyo baya nafila ne amma malamin makaranta shine wajibin a yau kuma za mu fuskantar da jawabi zuwa ga mutane kama haka na farko su yaran da ake karantarwa din abin da yake wajibi a gare su su yi ƙoƙarin nuna ƙwazo da himma da hoɓɓasawa su nuna ma cewa malamin suna son abin da zai ba su duk irin yadda malami yake son ya ba almajiran shi karatu duk irin yadda malami yake son yaran shi su yi karatu idan yaran ba su da son abin a cikin zuciyarsu sun wahalar da kansu sun wahalar da malamin makaranta sun wahalar da iyayensu sun wahalar da al'umma amma idan ya zamanto yaro yana son karatu lokacin ne idan malamin makaranta ya nuna kwazo da himma da hoɓɓasawa a lokacin ne yaro zai zamantowa karatun ya mai amfani to wannan abu na farko kenan dole ne ya zamanto yaran namu da ake karantarwa suna da kwazo suna da himma suna da shiri da kimtsi na karɓar abin da malamin zai kimtsa musu sannan kuma dole ne ya zamanto su waɗannan yaran abin da ake karantar da su na karatu ya zamanto sun tattara shi a cikin zuciyarsu ba abu bane ba wanda za a faɗa masa ya shiga ta wannan kunnen hita ta wannan kunna a'a abu ne wanda zai zamantowa sun tanadi kunnuwa masu saurare sun tanadi zuciya wadda za ta taskance wannan abin da malamin makaranta zai faɗa musu idan aka yi wannan lokacin ne za mu samu cewa 'ya'yanmu sun samu horo mai kyau dole ne ya zamanto yaran nan tun lokacin da muke farkon shekara a daidai lokacin da karatu bai masu yawa ba a lokacin da ya kamata su fara nazarin karatunsu tun lokacin da karatu yake ɗan kaɗan an yi darasi ɗaya biyu uku hudu a daidai lokacin ya kamata a ce yaran sun yi wani shiri sun yi wani tanadi wanda za su nazarin wannan karatu su yi bitar karatun da ake masu shi zai sa karatun ba zai masu yawa ba amma idan suka kyale karatun sai bayan wata biyu wata uku sai ana dab da jarabawa a lokacin yaro zai buɗe ainihin dan littafin ya yi karatu wani yaron ma baya da ma takardun karatun sai a lokacin da aka ce ana dab da jarabawa a lokacin zai bada cikin abokanan ya amsa ya rubuta in ya rubuta wani lokacin abin da ya haka muni sai ana dab da jarabawa sai kaga yaran suna sace ma juna littattafai wanga yana zuwa ko da yaushe littattafan ya komi kowace matiyar yana da wannan kayi din amma wancan baya zuwa rana ɗaya za ya zuwa sai ya yi banna ya ɗauke ma wanga kayyan mat ya ɗauke ma wancan kayyan fese ya ɗauke ma wanga kayyan horon shi haka za a shi bai amfani ba shi kuma wancan bai amfani ba a ƙarshe a tashi tutar babu kaga rishin ba mu kula da yara ba rishin yaron bai san ciwon kanya ba ya cuci mai kokari ya cuci kanshi to dole ne ya zamanto yaran ya zamanto sun yi wannan kuma yaran mu su sani cewa karatun da suka jima suna bita shine zai tsaya a cikin kwakwalwarsu ba karatun da ka mai nazari ba na dab da jarabawa saura sati ɗaya sati biyu wannan karatun dama ka yi ya dan jarabawa ne ana gama jarabawa kamun ci wannan karatun amma karatun da ka jima kana yi kamun jarabawa da wata ɗaya wata biyu wata uku yaran mu suna nazari to irin wannan karatu shine zai zamanto yayi amfani ga 'ya'yanmu kuma irin wannan karatu shine zai zamanto a kwakwalansu amma idan ya zamanto yaran mu suka yi ko oho suka kyala karatu ya yi ta hucewa suka yi ta wasanni suka yi ta more marayuwa sai lokacin da aka ce jarabawa ta matso a lokacin yara sai su rasa mata ina za su kamo karatun idan ya duba wannan takarda sai ya ga karatun yana da yawa idan ya diba wagga kuma sai ya ga takardun yana da yawa a ƙarshe dole ya san bai yi komi ba ɗayan biyu ne ko ya hiddo kan ya dubara ko ya zai shiga jarabawa ya faɗi idan ya hiddo kan ya dubara ko dai ya kwancin ya a gida ya ce ba ya lafiya ya je ya takardu na likita na ƙarya ko kuma abin da ya haka muni zai zo ya shiga jarabawa amma sai ya yi saka amsa zai shiga da kai a aljihunya da duk irin wasu dabaru waɗanda yaran yanzu mu muka haihe su amma sun himu dabaru mu muke ganin muke koya ma yaran nan karatu amma sun himu dabaru akwai yaran da duk kwawan mushe duk irin yadda mushe ke sa ido wannan yaron siyasa ci amsa kuma mushe bai gano komi ba to kaga daga wannan kuma an shiga wani hali kenan dole yaran mu su tashi su nemi karatu tun lokacin da yake a yaran mu yana daga cikin abin da ya kamata su sani su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su sani al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari su ta dogara a yau ba wanda muke gani zai hidda mu cikin halin da muke ciki da cikin kangin da muke ciki waɗannan yaran waɗanda muke gani saman titi waɗanda muke gani suna shaye-shaye waɗanda muke gani suna zaune bakin titi suna shan shayi waɗannan yaran ba dai su ne ke karatu ba a gobe kuma su ne ragaman mulkin ƙasar zai dawo a hannunsu shi ne wakilcin addinin zai dawo a hannunsu to dole ya zamanto waɗannan yaran su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su damu da ilimi na addini da ilimi na rayuwa ilimi na addini dan su san me Allah ke so su bauta mashi ilimi na addini dan su san me Allah subhanahu wata'ala baya so su nisance ya ilimi na rayuwa dan da shine zamu ciyar da al'umman mu gaba ilimi na rayuwa dan da shine zamu hau turban mun tsira ilimi na rayuwa dan da shine zamu gyara al'umma ya zaman to mu al'umman mu ta musulmi mun dogara ga kanmu ba mu dogara ga wani arni ba ya zaman to kasan mu ta dogara ta yi tsayuwa da kahuwanta ba ta bukatar wani taimako na wani arni dan gidan arniya a'a ya zamanto mun dogara ga kanmu ya zamanto yaran idan ana buƙatar likitanci yaran mu sun karanta ina ana buƙatar injiniya yaran mu sun karanta ina ana buƙatar ilimin tattalin arziki yaran mu sun karanta idan ana buƙatar ilimin kere-kere yaran mu sun karanta amma kash sai ka ga yaran namu galibi wannan ilimin ba suka bashi muhimmanci ba yaro ne za a zuwa yi karatu gaye da kwazo gaye da himma gaye da hoɓɓasawa yana gamawa sai kaga yaron na ya saki hanya sai ce shi ma so ke fara ɗaukar kuɗi wanda ya ƙoƙarin ne za a taya an wanda bai ba kai tsaye za a shiga karantarwa a ƙarshe kaga mu ya cuce mu domin yana da kwazo wala Allah da ya ji ya yi zirhin ilimi da ya yi ilimi mai tsawo wannan yaron dalilin shi kadai ilimin da za yi dalilin shi kadai yana haye hidda kasan mu ta shiga ta hita cikin halin da take ciki amma kashancewa ya tsaya ya dakile wannan sai ya cuce mu to dole yara su zamanto sun lura da waɗannan abubuwa ilimi akwai ilimin da ya kamata mu bada kulawa musamman idan muna da 'ya'yan mata abin da yake da alaka musamman ilimi wanda yake da alaka da likitanci musamman ilimin da yake da alaka da abin da ya shahi bangaren mata wanda a yanzu idan kana da matarka ana buƙatar likita ƙwararre wanda ya ƙware ɓangaren harakan mata ko ka ki ko ka so namiji ne zai diba matarka ko kai limamin juma'a ne ko ka kowa imani namiji zai diba matarka ƙalubale ne gare mu al'umman musulmi wani tsari muka yi mai ta cikin wanga halin da muke ciki lalura ce na miji ya diba mace amma kun hiddo ma kanku tsari babu ba mu hiddo ma kan matsari ba yaya za a yi mu hiddo ma kan matsari mu hita daga cikin wannan abin ina duk kudaden da muke da su a garin aikin mu muke da su ba a dibawa a gani a ce wannan shekara an yi jarabawa an hiddo ainihin sakamako na jarabawa waɗanda suke sun yi terminal irin bakade din nan waɗanda su ne za su iya su karanci likitanci yaya za a yi ba za mu samu wata yarinya mai kwazo ba kan mu bi san kai ka abu san zuciya ka abu wani dan gidan wani ne ko da babanta ya kowa talauci inda ita ke da ilimi mu tsamo ta mu je mu nemo kuma wani yaro mai ilimi mu tsamo shi mu hada su mu masa aure mu dauki lalurar su cin su shan su lalurar su duk bukatun su na karatu mu dauke ita ta je ta karatu na bangaren mata shi ya je yayo wani karatu wanda zai agaza mu rayuwar mu wanga garin yayi haka wancan garin yayi haka kamar yan shekaru sai ku ga mun hita cikin wa ga matsalar da muke ciki amma matsalar babu wannan tunanin intellectual ɗinmu ba su yi wannan nazarin ba shugabannin mu ba wanda ya yi wannan nazarin a haka za a yi ta taya kullun lalura lalura lalura lalura kamar mu muka zana ma abin suna lalura to tsakani da Allah wannan duka kalubale ne wanda yake gare mu dole sai mun tashi tsaye waɗannan yare da muke karantarwa mu sani cewa dole ne dan adam ba ka iya hana shi da aboki dole dan adam yana bukata aboki kamar yadda malamai suke cewa al-insanu madaniyun bi taba dan adam dole Allah ya ba zai iya rayuwa shi kadai ba amma abin da yake ga waɗannan yaran su su sani idan ka tashi ɗauka aboki ka nemi aboki na kwarai duk abokin da kaga shi bai san me ya kawo shi ba shi yana iya sati ɗaya bai zo makaranta ba ko kuma al'ada ya dama shi yan mata ke kawo makaranta ba ya zuwa sai daidai da recreation karfe 11 saura minti 15 zai zo ana recreation kuma ya samu yan tawaga tai wani yana sai ya shiga jaraba sai ya ce zo mu tai ya ce wallahi ma take da kai ba ni sai in yi ratanta ya ce kai hawa ga yar din ce kadai ni ban taba yin mata ba ba zo mu ta mu kaga abokin banza ya ja ya riga ya lalata shi to wannan sai ya zamanto dole ne su ƴaƴan namu su san da wa za su abokantaka su san waye za su ɗauka ba kowane sakare ba ba kowane shawaraki ba za su maida aboki a'a a matsayin ka ai dama kai in kana neman karatu in karatu kake yi dama aini ba za na abuta da wanda na ba sai dai in yi abuta da wanda ya hini don in fa'idantu da shi in ya zaman to za na abuta da kai ka na yi ka kenan kai za ka moruwa da ni ni ba zan mori da kai ba a ƙarshe ni na haɗi amma in nemi wanda ni wanda ya hini a ajin mu guda amma kai ne fireme ni ne dezem ina ni ina alaka da darne sai in zo in yi alaka da fireme dan in tatso ilimin da yake da dabaru in gano ya ne yanayin karatun naya dan gobe ni ma ina neman ya za a in shiga gaban ya shi kuma yana dan ya ga ina kwazo ina himma shi ma yana kokarin ya za a kai in cin mashi wannan shine aboki na kwarai kenan dole ainihin ɗalibai su san wannan sannan yana daga cikin abin da za mu kira ga ɗaliban namu wannan duk abin da za a za kungiya wadda take kare muradin ɗalibai ku san ciwon kanku ku san abin da ke muku ciwo wannan bushe-bushen ba shi zai kai ku ba ga abin da za ku samu ilimi da ilimi mai amfani yau idan kuka cika bushe-bushe har shekara ta kare kuna cikin bushe-bushe kanku kuka cuta ba ku cuci kowa ba wanda kake tunanin kana bushe-bushen dan shi ɗayan shi ba su tare da kai wanda kake tunanin kana bushe-bushen bai biya ma bukata ba 'ya'yan ya ba su tare da kai waye cutu ku kuka cuci kanku da kanku wannan bushe-bushen ba shine hanyar da za a ci nasara ba ba ita ce hanyar da za a kama ainihin hanya ta lumana ba idan kuka yi bushe-bushe ba ku yi karatu ba kanku kuka cuta malamin makaranta ya koya maka bai koya maka ba a ƙarshen shekara gwamnati za ta baya albashin ya hukumar makaranta ka zo baka zo ba ita dai za ta zo ta buɗe ajujuwa in kai ne baka zo ka shiga ba wannan laifi naka ne kenan wannan bushe-bushe da yaran mu ke yi wanda haƙƙi ne da iyayen mu ke da shi ya kamata a san yaya za a yi a taka ma irin wannan abun birki ba mun ce ba wai mu zo mu ba siyasa muke ba ban ma yarda da siyasar ba amma mu muna yin abin da yake a matsayin mu muna maki shi kishin addini masu kishin kasar mu waɗanda suke son kasar mu ta hita ga halin da take ciki muna kiran yaran mu su yi hatara wannan yawan bushe bushe kansu suke cuta kansu suke zalunta sannan abu na gaba wannan zama na fada zama na majalisa wannan ma ya kamata yanzu in kun yi a lokacin hutu yanzu ya kamata ku taka wannan abin birki ya zamanto zaman majalisa yana da lokaci ya zamanto zaman fada yana da lokaci amma ka sa ma kanka a matsayinka na ɗaliban makaranta kuma wala Allah ma wanda ke ashin jarabawa kai sai ka sa ma kanka tun da sahi ka zamna ba za ka tashi ba sai da magariba ka dawo bayan sallar isha'i ka zamna ba za ka tashi ba sai karhe ɗaya na dare sai karhe biyu na dare kuma a gobe za ka tahi a ashin karatu kuma wala Allah tun karhe takwas za ka shiga ya za ka iya tashi karhe takwas haka samu premier in ka je a karhe takwas din ma abinda malamin yake faɗi hankalinka baya gari ya domin ta iwa kwana na damun ka ta iwa ciwon kai ta iwa kasala dami kai ka kwari kanka da kanka amma da ka kwanta da wuri ka tashi kai sallah asuba cikin jama'a ka tashi kai nazarin karatunka sai ka ga wannan abin ya fitar da kai cikin halin da ainihin ake da kwai sannan bayan da za a yi su almajiran namu su sami ilimi mai albarka dole sai sun girmama su malaman da suke karantar da su wanda ka'ida ce kowa sani yanzu ba wata daraja da yaran nan suke gani ba su ga daraja iyayensu ba balantana malamin da ke karantar da su a makaranta akwai makarantar da za a cewa wai yara sun ɗebo bulala wai za a canza ma wani malami zama a garinmu wai za a canza mai zama wai yare na su wai yaro ne ke cewa wai malam mai karantar da shi yare na shi a haka ya za a yaran mu samu karatu mai inganci a haka ya za a yi yaran namu in ya zamanto malamin ba su girmama shi ai in baka girmama malami ba babu yadda za a yi ilimin ka yi albarka irin yadda in baka girmama likita ba babu yadda za a yi ka samu ainihin warkarkar lahiya likita ya zo ya ce ma ka sha biyu da sahibi da mulce sai ka ce bai iya aikin ya baka sha bakwai yanzu in an jima ka sha takwas ba yanda za a yi ka kwashe lahiya haka malami in baka girmama ya ba babu yanda za a yi ka tsira dole ya zamanto ƴaƴanmu sun zamanto sun kula da wannan sannan akwai daga cikin wasu ƴaƴan namu wanda shi ba baya zuwa karatu ba a'a shi akwai darasin da yake wani bayi wanga malamin yana birge shiga darasin shi wanga malamin haushi yake baya ba zai shiga ba wannan duk a ƙarshe cutar kansu suke sannan ku yara ko da kuke mataki na makaranta ko da kuke mataki na jaha idan kuka tashi ɗaukar shugabannin ɗalibai waɗanda za su kare muku muradun ku zaɓi waɗanda suka san ciwon kansu galibi waɗanda kuke zaɓa wanda ma shi har ya bar lakwal ne kawai wannan harkar biro ɗin ta kawai ya dawo lakwal wani kuma idan ka diba ya ma in ɗan terminal ne ta goma sha bakwai ce zai bai samu ba kuma wai kuka zo kuka ɗauke wai shine wakilin kai ka da shakki ya zama wakilin ka shi da ma karatu bai dame ba yau sai ya tashi ba jin yana cikin kasala shi kuma idan ya yawo cikin gari ba ya samu abokin hira duk abokan hirar na sun san ciwon kansu suna makaranta kawai sai ya zo tsakiyar lakwal kawai ya bushe ta dan a hito aje a zamna fada ya samu abokan hira ko kuka cuci kanku da kuka tashi ba ku zaɓo ma kanku wanda ya san ciwon kanshi ba to wannan haƙƙi ne da ya kamata yara su gano sannan a gurguje su iyaye din waɗanda suke uwayen yara din kuma Allah subhanahu wata'ala ya dora muku nauyi ku sani cewa ƴaƴan nan naku haƙƙi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora muku na ku kula da su wajibin ku ne ku san meye tashin su meye zaman su yaro yana zuwa makaranta baya zuwa makaranta duk ya kamata mahaifi ya zanka binciken wannan amma sai kaga wani mahaifin tun da ya damƙa ma hukumar makaranta yaron shi bai taɓa leƙa ba makaranta sai da aka ce kuma an kore yaron shi kuma ya zo ya ta wulaƙanci cikin makaranta ga yara tsaye yana ma malami wulaƙanci ga mu kowa tsaye ga masu sai da abinci a makaranta ga yara ga kowa tsaye ya shigo yana ta wulaƙanci yana ta zage-zage a ƙarshe ya cuci kanshi domin wannan yaron gobe ba yanda za a yaga darajar malami domin ya ga baban ya zo ya dalla ma malam ashar a gabanya kuma yara na dariya ana tabi gobe kuma babu yadda za a yi yaransa ga malami da kima a ƙarshe ɗanka ya asara to wannan ba shine natija ba abin da yake wajibi wanda Allah ya dora ma iyaye yaran nan naku ku san kasuwa kuna gani ya kamata a ce duk sati ko sati biyu kai alal akalla duk wata a matsayinka na mahaifi wanda ya damu da karatun dan shi ya kamata a ce kana kewayawa lakwan inda ma yaro primary yake ai malami biyu ne galibi garai in maka dauka bangaren franco arab ne malamin larabci da malamin horanshi kowane malami ya zamanto kana da lambar ya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku za ka iya ka kira wane na zuwa kuma sannan ka zo ka kure wanan ya zo wane yana gida ka zo ka ga wai suna darasi tserewa ne yayi to duk lokacin da yara suka ga iyaye na kula to za ka ga yaran sun kama jiki amma idan yara suka ga iyaye ba su damu ba to tsakani da Allah babu yanda za a yi yaran su zamanto suna da alaka ya ƴan uwa yana da kyau iyayen yara su sani makaranta ba ta isa yaro ya karatu ita makaranta duka yaron zaman da yake da ita awanni ne amma galibin awannin yana yi ne a gida kenan duk irin yadda aka zuba mai karatu a gida ko buɗe kwakwalwar za a yi a zazzaga mai karatu a rihe ta in dai aka zo gida babu bibiya to wannan karatun su ya zube don haka dole ne ya zamanto akwai alaka tsakanin makaranta da iyayen yara idan ya zamanto iyayen yara suke son yara su yi karatu ko kuma ya zamanto malamin makaranta ko hukumar makaranta ita ke son yara su yi karatu ta hanyar an samo masu malami ta hanyar an samo masu wurin zama mai kyau ta hanyar an samo masu ɗakunan karatu masu kyau ta hanyar shugaban makaranta yana lura wani malami ne ke zuwa wani malami abba ya zuwa duk ba dan komi ba dan kai 'ya'yan naku su zo suna ta yawon shawagi bisa hanya an tsare su an ba su karatu bayan an zazzaga masa karatun sai aka maido maku gida da aka mai gida kuma kai baka damu ba to babu yadda za a yi 'ya'yan su samu karatu mai inganci dole iyaye sai sun zamanto ainihin suna lura da abubuwan da yake yana gudana suna lura da karatun 'ya'yansu wannan abu ne da ya kamata iyaye musu lura yana daga cikin abin da ya kamata iyaye su lura tabbas yaro a lokacin hutu ya iya kai karfe goma karfe sha ɗaya karfe sha biyu bai karatu bai kwanta ba amma ya kamata a ce iyaye su lura musamman ga yara ƙanana yan primer a kyale yaro gobe akwai lakwal amma har yanzu yaro yana can waje yana kamun hara kuma gobe lakwal zaya yaro gobe akwai lakwal amma yana can yana oliga bai shigo gida ba har sha biyun dare mahaifi ya yi kwana yaro karami bai shigo ba mahaifiya ta yi kwana yaro karami bai shigo ba abin da ya haka muni an sa kuba yaro karami amma ta katanga zai hauro ya duro gobe haka za a rayuwa kuma ka ce ɗanka ya samu ingantaccen horo kuma in yaro bai samu karatu baka ce wai laifin hukumar makaranta ne in yaro bai samu karatu baka ce ai malamai yanzu ba su haƙƙin su malamai sun yi haƙƙin su ka je lokacin karatu a ɗakunan karatu baka iske malami a cikin ajin shi ba ka je lokacin karatu baka iske malami gaban yaran shi yana karantar da su ba shi yayi wajibin shi mu da ke wajibin mu ne ba mu wajibin mu ba mu sani Allah subhanahu wataala zai tambaye mu sannan kuma yana daga cikin abin da ya kamata uwayen yara su lura ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙari idan aka ga yara suna da wata matsala idan muka samu cewa yara suna yi ta bushe-bushe misali iyayen yara haƙƙin ku ne ku je ku zauna da shugabannin waɗannan yara me matsalar abinda kuna iya ku shiga tsakani ku shiga abinda ku kuna da asusu za ku iya ku magance matsala a magance wadda ba ta iya sai kun ga hukumomi waɗanda abin ya shafa ta kai tsaye ku zamna da su domin idan aka yi a ƙarshe ƴaƴan ku ne suka yi asara idan aka yi wannan abin ku kuka ci baya idan aka yi wannan abin garin ku ya ci baya kenan ku ne za ku dibawa ku ga idan irin waɗannan matsalolin na faruwa yaya za a yi a zamna da waɗannan yaran ya kamata a ce duk makaranta iyayen yara sun yi wani kwamiti a ce duk wata kai alal aƙalla duk wata uku a ce uwayen yara sun je sun zamna da ɗalibai sun zamna da shugabannin ɗalibai wannan makaranta meye matsalolinku meye bukatunku amma ba mijin wani kyale yaran aki wanda yanzu akwai abin da ya kamata iyayen yara su lura wata gata da muke sa 'ya'yan namu hana su karatu take yanzu ka diba garin nan in ka ɗauki hukumar yara yara masu zaman kansu ESN yan bangaren lise ne ko yan bangaren jami'a ne za ka ga wai hukumar yara fa mota gare su da biro suna hawa kuma ko ina za su iya shige su kwankwasa biro a basu bonde sans duk dan siyasa da suka je wajen ya dole ya basu domin ga hukuma ta zo in bai basu ba za su tada mai da hankali a ba yara yaro ya shigo makaranta malamin ya shigo wala Allah malamin ya koma shin baya malamin ya yana da mashin tsohon mashin ya zo ya aje mashin yaro ya zo ya aje mota kofar makaranta wani lokacin daidai ajin shi za ya zo ya aje mota ga motar nan ko polisi bai isa ya taba ta ba bai isa ya bushe ta ba ga ta nan rubuce da jan rubutu da kaga ja kaga tashi hankali an rubuta ESA da an dabga mata yaro ya zo ya aje ya shiga ya tashi ya je yana da biro su ma su buɗa yin yana buƙatar kuɗi ga sunan in yana buƙatar kiredi bai da matsalar kiredi kuma a ce yaran mu su yi karatu wagga tallafa da ake masu karatu ne aka so su koko su bauɗe mamu kenan dole ya zama to iyayen yara dole sai mun tashi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya inganta mana tarbiyyar samarun Allah subhanahu wataala ya sa wannan shekara ta zabi mana shekara ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa ta zabi mana shekara ta alkhairi Allah ya sa ƴaƴan mu su samu ingantaccen horo Allah subhanahu wataala ya sa ƴaƴan nan namu yaran mu da ake karantarwa su san ciwon kansu Allah subhanahu wataala ya sa su san ciwon kansu Allah subhanahu wataala ya sa su dawo zuwa ga addini Allah subhanahu wataala ya maido mana su Allah subhanahu wataala ya sa masu kimtsi da shiri Allah subhanahu subhanahu wata'ala ya sa masu ɗauka a cikin zuciyarsu su sa a cikin kwakwalensu cewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi tana jiran su al'umma manzo Allah sallallahu alaihi ta dora masu nauyi mai yawa Allah subhanahu wata'ala ya sa waɗannan yara sun sa wannan abun Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada adin wansur